sannan kuma mun aura musu duniya aljanna mun musu aure akamin adabi ne alashi da na dai wani da nashi ai karan karan na hun mun gamba ma su san aljanna ba mun san aure ba mun san a tara daura aure na ba shi na karba ba wannan Allah ne kawai kayan sa ne baki da ya ba ka ne kuma baki da ya ka ne nika shike da mun ba masu juhure da masu tsananin juhurin da masu tsananin farin farin ido masu tsananin bakin bakin kuma shi mun kuma masu gana da da gidan ko ba gana ne ba ai zamu da aini masu girman gidan nuna hisani ha masu kai gidan kuma والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم جدا لما نقول كل إيمان وانت لو منتدوي وانت وانت معبد ذريتهم معطوهم معبده على على عمل وانت عمل وانت كل إيمان وتبعت ذريتهم السجار الأنانا والكبار لمن يوزك الإيمان الإيمان من الكبار لمن يوم من الآباء إلى إيه إيه السجار الشيء أنانا والحبر لعبارهم ألحقنا بهم ذرياتهم من كان قبل يصرف وانا أبيه يا كاوان wannan ne don da tsara hadiri saboda tsara hadirin masu karancin aiki Allah ya kawo wannan wato mutum da take yin zai yi wannan aiki ya zama yin sallah wannan abubuwa da Allah biyu fa Allah ke yi shi da mutum Allah yana masa ka samu karace da wani in karace da wani wanda yake wanda yake zai zama karɓar kai shi a gun Allah da duk aka yi shi an karɓe ka shi ke wato kan kan mutum ya tsaya ishi kirari da kan da duk da rufe mutum da juna to mutum da juna irin wanda suka mutu alheri shi ke nan karace da shi ran da suka suka samu kuma gun saboda kiya shi Allah ya yi dan jabar hadirin masu kasala da masu karancin aiki yake wannan mun amanu waɗanda suka yi imani wa tafiye nan yana yake ne amma iyaye ke nan ko kuma malaman malaman mutane da ke wannan su to wasu arzu gari da su yiwuwan suka yi su ne yayan iyaye ko ba almajiran malamai wanda suka yi kokari imani da imani suka yi da imani da cewa waɗannan lalle a kan aiki cikin Allah mun imani ko waɗannan na Allah ne ya ji su to ni da alhaka na yi gari ya ci mun ganda a to da wannan za su gare su iyaye su kuma malamai mun ganda almajiran su da su idan sun ga za su shiga baki daya amma wani kan sa da duniya da ba an batan da mun shiga da duniya da ta cikin aljanna sai su nuna da zama ni da da su suna cikin darajar su wannan ya mu kun ji aiki ne wani da irin aikin su ba sai kare mata da mu ma alil abai da iyaye duk ba da aulad da mun ayyan su duka ilai zuwa gare su iyaye ba su tiyayi da ma'ana da da ma'ana ne shi ya wanda ya yi ka da ma'ana kuma shi ne ne ne maka isra da kai Allah
قوله هو الذين آمنوا farin da yake wanda suka yi imani مبتدأ mutane ne labarinsa قوله ألحقنا بهم farin da alhakana duhun gurin da ya fi farin kari kuma gurin da wani mai duhun da ya fi gana to وذريتهم zuriya a nan يطلق على الأصول ana idlakin ta bisa a salam mutum iyayen mutum ma zuriyarsa ne in yi kyakkyawan aikin da ba su yi ba to in darajar da ya yi su ma sai su yi nan والخروج haka na da rasta su ne 'ya'yansa قال تعالى wani ta'ala yake وآية لهم أن حملنا ذريتهم shirgin shirma jami'i ba ta kaga da iya fi din nan iyayen su ake yin shi والمعنى ma'ana أن shi المؤمن dai mumini إذا كان عمله idan aikin ka ya zama أكثر yanzu yawa ألهك به yi من دونه sai a sai a rikar da wanda yake koma bayan sa cikin aiki da shi ابنا كان ya zama ɗa ne ko ko uba ne ويلحق بذريته من النسب ذرية بالسبب wato wato abin zuriyar sababi ta rufu da zuriyar nasaba zuriyar nasaba nan da aka hada to zuriyar sababi ma haka take ta rufu da ita وهو shi المحبة ne soyayya فإن حصل مع المحبة تعليم دين idan sanar da ilimi ya hassana tare da soyayya أو عمل ko ko aiki كان to أحب sai ya zama shi ne miji cancanta da rukuwa ma كالتلال ina misali kamar almajirai da malamansu فإنهم يلحقون a malamai ana riskar da su da shehunan su وأشياء da shehunan shehunan nasu ma يلحقون za بالأشياء su rufu da shehunan su إن كانوا in دونه su zama koma bayan su a cikin aiki والأصل في ذلك asali cikin wannan kuwa عموم قوله umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam عباد هذا أهل الجنة للجنة idan yan aljanna suka shiga in suka shiga aljanna Allah ya anna yi فأنا أحدهم sai ɗayan su yi tambaya da iyayensa biyu وأنزل ya وجدته tambayi mata dansa ووليه da ɗansa ko فيقال ko a ce da shi إنهم لم ai su ba su furci darajar da ka riska ba فيقول ko ko ya ce يا ربي ya Allah إني عملت ai ne aiki ne saboda ni da su bari kaɗai ba kai na kaɗai da yawa ba فيؤمر shi ke به nan sai a yi umarni a ce a rukar da su da shi sai a kai a kai su inda yake to wajen da zai jira to ba don ya da ba to
قال جو الزروق ne zaro ya ce
في بيان البقلي بقلي رئيس البيان في رئيس البيان في بيان في معنى رئيس القرآن في nan ga wannan aya yake wannan idan halittar zuriya ta abu daga daga babu in ta abu ku kutacciya tsarga tsarga wato mai kyautuwa da karɓar sanin Allah ba ta jirkita ba daga kuma tasirin nuna abun ta kishiyoyi don fadin manzo Allah ya islamu dukkan abin haihuwa ana haihuwar sai yanzu halittar islama iyayensa biyu suke yi hudantar da shi sun sa rantar da shi ko ya kuma nisantar da shi إذا بكي على النعج الأول idan ta wanzu bisa kamannin fari ووزل إليها في- فإلى- ووزل إليها في- خير wato kuran ya sadu da leta خير مباشرة نور الحج kuran ya rundunar hasken Allah ya same ta ولم تجم ولم تجم عليها الأعمال wato ayyuka ba su cika gare ta ba وأنزلها الله to sai Allah ya sadar da ita إلى درجة آباء zuwa darajar iyayensu وأمها da uwayensu mata الكبار manya من المؤمن daga muminai إذ هناك أتم أرواح domin san ne أتم أرواح domin ya cika rawukan su a can da hankulan su da zukatan su ومعرفته da da da da da sanin su بالله da Allah لكي مشاهدة yayin kaje yayin kaje da aka yi shi na ganin sa وبروز أنوار جلاله da kuma fitowar hasken girman sa ووساله da saduwa da sa وكذلك هذا المريد haka nan halin muridai yake عند العارف wajen arifai يبلغون إلى درجة كبراء ana isar da muridai zuwa darajar manyan su وشيوخ da shekunnan su ما آمنوا muddin da sun yi imani da halayen shehunan nasu وقدروا كلامه muddin sun karɓi zancen su to ko ba su yi aiki irin nasu ba irin matsayin da suka yi sai a kai su nan in muddin da sun yi imani da halayen su sun karɓi zancen su kuma sun ba kai su Hmm, كما قال رويمون kamar yadda ruwan ya ce a ƙarfashe sirrinsa من آمن بكلامنا wanda ya wanda ya imani da zancen mu wannan in ji ruwan yin من وراء سبعين هجرة bayan tsakaninsa da shi akwai hijabi saba'in amma sai ya imani da shi ومن to أحد ina daga cikin ahalinmu tare da mu yake inda muka je zuwa aljanna ya shiga Hmm.
وقال عليه السلام ma'aiki alaihi salam ya ce من أحب قوم wanda ya so mutane فهو منهم to yana cikin su ne shi ke nan ba ta magana Eh, ba ta magana a cikin shi ke to وقال تعالى ubangiji ya ce ومن يطع الله wanda ya bi Allah ya bi manzo أولئك مع to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi nima gare su daga annaba da siddiƙai da shuhadawu da salihai ولا تعجب من ذلك kake mamaki ko daga wannan نعم فإنه تعالى domin wani ya ɗaukaka لا مبلغهم mai isar da su ne لا أعلى الدرجة zuwa mafi ɗaukakan darajoji إذا كانوا في منازل الوحش idan suna suna cikin masaukan nan na ɗimuwa يصلون ko su sadu إلى الدرجات zuwa darajoji maɗaukakiya وكيف لا يصلون إليها ya kai Allah su sadu gare ta ba في مقام الوكلة إيه?
في مقام a cikin الوكلة makamin saduwa عندها sai da ha kula ji Allah ka sa mutu bayan sa na gari su zama tare da gidaya kuma Allah na hu
وما ألتناه من عملهم من شيء wato ba mu tara musu kuwa da sakai lahi alatina wa kasari ha ma alatina ma na kasnahu ba wani da mutum shi wani abu ne abu ne daga aikin su ne zai da su zai da ni zadu zai kari shi amal da auladi cikin aikin yaya wato ba mu rage komai a cikin aikin manyan ba كل امرئ بما كسب رهين gari mun kowane mutum wato binan ne da abin da ya tsoro ni ai ba ne da abin da ya aikata min hairin na daga alheri au sharrin ko sharri marhumin abin yi yana waye ga aikin sa wa hal za a kashi da sharri da sharri wai ya za a saka masa kuma da alheri da alheri وأمددناهم بفاكهة ولحم مما wasu mun da yan aljanna bi ma'ana zujina hun mun kara yan aljanna shi lokacin cikin wani lokaci kuma ba da lokacin mun bayan lokaci mun ga kara su ta ga da abubuwan marmari wala hanin da rama bai ma shi hore daga abin da suke marmari wa in lam yusadu ko da basu bayyana bi da laifi da neman sa ba يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا shi تأثيم wato yan aljanna wato ya ta daura suna mai keke ya bai nan tsakanin su shi ya ayi da cikin aljanna suna mai keke da yan kasan ai kamar jiya su gidan aljanna la rabu jiha da babu wani a cikin ta ai da sababi shubiha babu wani asasiyar magana da sababi shubiha saboda shanta ya kawai da zai auku mai nan tsakanin su wala ta fi babu yin zuri bihi da shan yana hakurin da zai da ce su yi su lafi hamdul duniya sabani da duniya tana sa rabu kuma shanta da yin ne ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ثم كانوا wato yara ko wanda suke nasu ne suna yawo alaihim akan yan aljanna ne hidimatu dan hidima ai arka wanda suke bayi ne nasu nasu an yi shi ne saboda su sa'annan mu kai ka ce yaran nan suna dan kyau wala dan hasan da ladaha da iya ladabi da iya kawo abubuwan da ake nema sai na ce su ne ulul lulli ne baka nuna abin su cewa mutumin abin ce ayi wasu su da cikin kwasu li'annahu domin lulli shi yana cikin kwasu ga hasal yayi ya fito da kawo su ji ne a cikin wani da وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون alu ya aka yi kai kubari yan aljanna suka gabata musu bayi suna tambayar juna ai yasalu ba'ruhum ba'an bayi yan aljanna ya zama yana tambayar juna amma kanu alaihi da abinda suka kasance a kan sada wa za su da akun da abinda kuma yanzu suka fadi ne zuwa gare shi kana zuwa dan jin daɗi su ba da labarin abinda suke kan sada a gidan duniya wanda zamu na duniya in ga wahala ka ji ka ji ka abin da aka yi an mana ka ba an ka ba an ji kan abin da to ga karshen abin da yau ga kuma mun ga mun ga abin da da kuma ga wuci yanzu kuma wa atrafan nan burki wata ni'imar Allah sai suka ce yaya قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مسلمين musulmi ya zama faɗa iman da ni la ilaha rasuli zuwa kawai mun faduwa da wannan wato mahallin karama suka ce mun zo mun tabbata kan daga banzo aljanna nan a cikin gidan duniya bi ahli na ayyuka na duniya a duniya mun tabbata mun ciki ya ta yi da wasu tsoro ne yin azabin lahi daga azabar Allah ta'ala فمن الله علينا أوتينا azabar samu yanzu Allah sai ya mana baiwa da wani da shi da gafara awa kana ce da mu azabar samu azabar wuta annar azabar wuta ce an ce da wuta samu ne ne da kuma ya da wani shiga cikin azabar cikin mazarfe kafa kowane gashi sai ta biya wa qalu sun faɗa imanin dan ne aidan daga إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو Buwar marwani mu ne da mun tabbata mun kamar sun can gaba shi duniya a cikin duniya da uhu muna kiran Allah ta'ala ai wani abu da muna bauta masa wahidi ne muna wasu yin tauhidi annahu cewa shi da kasar ko a ce innahu ishina wannan ishina shi wa in kana da ayyukan sai da kiyama mai inda ne ma ana amana wannan fa sai aka yi da fata ma a ce annahu ta'lila lillah hazar da alili ne da bani kuma annahu huwa al-barru muna kiran sa cewa shine al-muhsin mai kyautawa as-sadiq mai gaskiya shi wa da cikin alkawarin sa ar-rahim ay al-azim ar-rahmat mai girman rahama فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا za mu je mu wa'azi ya rasulullahi mun muka dawo ala tarji da muke ce da muka gargadar da muke kai wala tarji kar ka dawo an gaba da wa'azin da kake zarta ya rasulullahi ita ne kar ka daina ni kauli da ka dawo da kai wai kahirin boka ne ke kar ka daina umma janunu ma ka ci ne wannan ba za ka kace ka daina wani abu zarta ya rasulullahi fa ba anta kai baka zama da kahirin boka ba ne mata da duka ne da Allah ya yi maka ai ni an yi da ni ta asu da ya ne gare ka ba da kahirin an ta kai ba boka ne ba kabar ba shi ne labarin ba wala wa janunu da bajanin ne ya jama'a duhun alai abun adamtawa ne gare shi أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون wani wanda na bana bari suna faɗa dai suna cewa huwa shi manzo Allah shairin mawaki ne mu je mu saurari rabar wani na amsa amsan zamani da yake zai mu saurara mu kyale shi cewa ta jansa har ya kare ya tafi kuma ai hawa da sadda har zai mu saurara bar amsa amsan zamani ta amso masa sai halika ya halaka ta ga yi kuma yadda ba wani sai halaka mai su ara ina mawaka an yi waka iri iri da sun da ni ma kyale cewa ya kare ya tafi فتربصوا فإني معكم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين jini Allah da ya mutu ya rasu da Allah ki ta raba su da kuma sauraron halaki haraka na ni ma ina bai yi ma sauraron tare da kunna sauraron halaki kuma haraka ku ko wani mutu ya kawo azaba da ko da kake da hannun Allah yau bare da ranar badar wa kana mutu al intizaru sauraro أم تأمرهم أهلامهم بهذا أم هم kawai قوم da kawai bari na so ko hankulan su ne suke umarnin su ne ugurin mu hankulan su ne suke umarnin su ne haka da wannan kauli ai kauli da fadin su da huga annabi sahibi ne shi hankalin su ne shi su ga mar haka kahirin boka shayin mawaki majaluni majaluni ai na san ruhun da zalika wato har su hankulan su su umarce su da wannan ba an nuna ranar su bari su dai mutane ne ɗaguna masu cin shi masu cin shi masu tsallake iyaka bi ina duhun da dajin hanjin أم يقولون wala تقولا kuma na ban ban tana cewa ba za a yi sarkar Qur'ani shi kaji al-Qur'ani idan ke da mai hasa ne ko bai kaje zo ba Allah ya kun ban ne iya ne ko da shi ba shi ne suke jahi ya kaga shi da nan girman kai ba za su yi imani ba fa in kalu idan ko sun ce in talaka hu shi ka gefe falyatu bi hadithin sun yi ilimi in kanu sadiki in sun zama kan gaskiya suke yi kauli sun faɗa su annabi ne alqur'ani to su zama zance mai irin wannan su ma larabawa ne masu fasaha ko da yawa da suke zuwa da rashi amin a taro da tunani ba su je mura abin da suka da mai yaman sa ko da yawan da suka da mai nan gudu da wata kisa a cikin makiya to su zama zance ne alqur'ani da yawan su na ƙurba a kage shi irin su an gaskiya suke annabi ne ya yi bi am khuliqu min ghairi shay'in lam hum al dan khaliqun umu ko ba mun su ne ba daga ko ya mun yar kan ba da mahalici ba ha ko mun suka faru ba da mahalici ba ko ba a su suka halici amma zo mu gano da su muka maka wala in qalbu hayyun ba hankalta wala abin halitta ko bi da kai ba da mahalici ba wala ma adun ba ba hankalta ma adun ya halu kuma da zai halitta wala mun da ran ba ba fara da rashin min kalita daga mahalici huwa Allah shi ne Allah alwahi ibada kalima la yahudu lahu dan ba su kada ta shi wa yu'minu da imani da rasulihi da manzansa wa kitabihi da littafinsa am khalaqu as-samawati wal ko ardi ba mu suka halittu da mai ne ga sai wala ya gani ala halittu ma za mu yi ko suka halittu sama da kafa illa Allah bi Allah alkhali kuma da mahalicci fa lima la ya'budu da hudan da za su bauta masa ba man la yu'minun fa lima su yi ini bihi da Allah wa illa na suna da yi da amanu bi da yi da su imani da annabin za am indahum khaza'in rabbika am hum al sai da ruwa ko ba sun san kuma ubangiji da yana wajen su ne min da muwata da annabta wa rizqi da arziki wa bai hima da wajen su sai ka su balle su kuma da uwan da suka zo ni ma shawo da abin da suka zo don wannan sun ce wai dole a ba wani annabta ba annabi ba to su ne da sun kar annabta ne da sauran arziki ba da ba su da dama ko ka su ne a rufe da nuna ayyana mutu sallan ilu ba su sallan aka mutane aljabbaru da masu girman kai wa fi mu fi ilmu sai da nuna illa sai tsara ne wa fi mu misalin sa bai tsara da bai kara shi ne am lahum sullamun yasmi'un saboda shi lokacin da da wani tsari ne marka mahaya ila sama ya zuwa sama da za su dinga neman jiji da cikin wato mahaya ta sa ai alaiha kan abun hawan nasu su dinga neman jiyo kalama da mala'iku da kan mala'iku hatta yin shi lahum munazatun nabi bare har in ake jayayya da annabi muke in gani jiya yi wa ayyuka wasu to idan da an zalika ai su da wasu suna zuwa suna jiyo da kan mala'iku falyatu musali uhun bi sultanin mubin wato da neman jiyo da kan mala'iku ba ciki ai mun da yake istibai ne ne da wani alaihi akan wato mahaya nan to yau da yake lalin da wata hujja mu ne ai hujja da hujja bai da sun bayyana niya wai hatin waliha wani ta bai ya zo zai yi da ni saboda kawai wannan riya ya kama da riya wasu Allah da malaika cewa malaiku ba su la ya yare ba ta Allah saboda har kala ta'ala ubangiji yace am lahul banati banatu wa wa lakum kullu banun mata ya mata ne da Allah ne ne za muku mariya wa ku ku kuke da ya maza ta'ala Allah Allah ya dauka amma za a muku gaban abin da suka riya shi am tas'aluhum ajran fa hum in maganin mutsalu ko ka kawo kasu da da ya rasu lallahi alama ne su yi kusa abin da ka zo da shi ne da shi na addini ko mu suka zama mutsalu na ababen nauyawa min magarin saboda garamar da ka dora musu ainihin yin da zaka da garan san abin da kake su ya din nan farashi mu na saboda haka ba su da gudan da su ba ai ba am indahum al-ghayb yayi mu ba wani maka da mu ko ba sai gaba ne a wajen su akwai irin hudu mun gaba ne a wajen su suka zama suna rubuta lalusu wannan abin da suka zo a gaiba din hatta yin shi da mun yara za su nabi sallallahu alaihi wa sallama har da yaya da annabi wato makare ne su ba su cikin dajin alkiyama wa umur al-akhirati da lamar lahir aziz alaihi wa aliya aliya wa dan zuru am yuriduna sai kayda da ba su kan suna da mamakin shi ne muke gare shi ya rasulullahi yahudu su kawai dan su halakar da kai mizanin da wasu a gidan shawara فالذين kafaru كفروا ko mulmaki tuwar wato su wani mutum da kafirka nan masu yin dabbare dabbaren yadda yadda za su yi maka suke cewa yadda za a yi a umma a sashi a ɗaki a kulle ɗakin aliki a bar ya sanga guda kai a dinga rika mata abin hanyar wuce abin ta ko ko ma a ɗauke shi a ɗaya jeji mai tsanani da wuri ne kamar ya samu gari ya halaka shi da ya wanda biya nan a dawo wani wani ta a ko ba a samu ƙabilu yi da ƙabila daban-daban ko da ya samu jikin a cikin ƙabilun maka in kowa su je sanda shi da zalla cikin da ya sare shi zai sai da ba a cikin ƙabilu suna dabbar wayar da za su yi annabi to Allah yake to wallahi da kafaru wannan duk kafir da wasu da za su yi annabi din nan kuma da shi ne shi ne ababan ya kai mu mun nan da shi ne da za mu yi shi ne da mu ne ababan yin jayewa al'umma shi ne ababan halakarwa kana ji da hun ha da Allah Allah yake ne manzo Allah ne hun da gare shi kuma halaka ne halaka su ko da gare abada wannan duk suka da na gidan shawaran nan suka yi wannan shawaran ba su samu iko kuma annabi ko manzo Allah ya fita ya kuma waka musu kasa a ka wanda kasar nan duk shawa sai kuma gashi ga annabi ranar yakin da an kashe shi kuma an an rarraba shi da aka rarraba don shi an rarraba annabi duk shi aka rarraba kuma sai da bari haka gani hmm. Mun yi da rabu ne sai ya rabu.
am lahum ilahun ghayru Allah kasance suna da wani ubangiji ne wajen zancin bauta a wajen in ba Allah ba subhanallahi amma amma ya yi ku wannan sun tabbata ga Allah da abin da suke tara a jiki da shi da asirin aliyah da gumaka wajen su hawa istihari bi amda abki wa ali ha cikin guguwan nan nasu duka ne ta kabi saboda mu ne aikin su ne wata wani da wani fitar da hu man yaraw kisfan min as-sama'i saqiban yaqulu sahabun farko idan wato suka zo a cikin su ai ba ran ba a yi da mutum na wasa gidan yana yin hadawa alayhi da kansu kamar kalu kamar da suke da annabi fa cikin alai na kisan min sama in kai gaskiya ne Allah ya kuka sare da yankin sama wani baki da ai in kuma to yanzu da za su ga yankin wato ya da za su ga yankin ne saboda daga sama ta'liman nan azaba da mu gare su ya kuma san su hada wannan sahaba girgi ne da su abu fa farwa ai muka rashi mun wanda yake ma yayin juna na rabi da za mu koshi da shi wala yin jin rashi imani ba فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يسألون ويعلم يا رسول الله بسوسي أبن راس البيتي حتى راس جمال يلس والنزاع مثل سوء الشيء يموتون وأن راس متعجي يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينفروا وإن وأن ما تمشي سبلا ولا تمشي ولا أبا مثل ما تمشي إيه يوهم لك يوهم لنا وما تمشي سبلا ولا تمشي ولا أبا لما لا تمشي سبلا لا لا يلقون ولا كي يسير العذاب لك عذاب في الآخرة أجل الله يرى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك akwai azaba kuma kuma bayan wannan kuma bayan wannan da wanda suka zalunci kansu duk da mun da kafin su su aji dina a nan duniya kabla mutuwan gaban mutuwan su fa ulli ta ke musu azaba kuma ni da yawa wal qahd da hari sama su yi shekara bakwai wannan da kashin da kike kuma yau madarin ranan badar ولكن أكثرهم la ya'lamu jama'a su sanan al'azaba cewa azaba yanzu da yihu zai so kan gare su ba واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ya ina kuri ya rasulullahi da hukunci har zuwa ya da kadar ya haƙuri har zuwa hukuncin ubangijin ka da yayi wannan hukunci da Allah ya yi ka haƙuri shi ka nan kuma halin da wani da shi da yayi wato wai ma'ana kai wa hukuncin da Allah ya wa hukuncin Allah ne shi a haƙuri domin jikin nan ba ta masu danna nan ba ga kuji ji ga sako hukunci ne na Allah hukuncin nan da Allah ya saka masa haƙuri zai halin da shi da Allah ya yi shi wala ya rika sadaruka kan kirjin ka ya hukunci ya rasulullahi sai nan kai ina bi a yi na kana maganan mu muna ganin ka ai na ra'ayin na kana maganan mu na raka muna ganin ka wani hawa zuka muna kiyaye ka واستعجل بحمد ربك حين تقول kuma muka yi tasbihi ka tsaya ka Allah mutum da izan kana mai tsaya da godiyar ubangijin ka ai kun ka ce subhanallahi wa bihamdihi hina taqulu sannan ka tashi min malaika daga baccin ka aw min majalisi ka zo daga mazaunin ka ba sannan ka yana mazaunin ka wato ka ce subhanallahi ko na haka Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya zo da mazauni idan tsufa yayi yawa a mazaunin ya tashi daga wannan wuce subhanallahi wa bihamdihi ka ce la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka abin da ya zuwa da mazauni Allah ya yi ko da lafiya ومن الليل فسجيه وإدبار النجوم كذلك أبين كوت كل ذي حقيقة تزيه حقيقة على بندرة وإدبار النجوم دما يوم ما ينسون أي أي كم بروجها من ذر من ذري أي كم بروجها كشوها تشون أي سجيه كذلك الله عز وجل أو أو أو أو سنه أولي أو سنه أو سنه كم ما نسي سنه كي سنه في الأول سنه هو كم سنه كان إشاء مغربا على إشاء ومن ثاني كوا الفجر سنه كذا أركوي سنه الفجر سنه سنه الفجر وقيل أكثر الصبح سنه الصبح بسم شيء الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى hawaii abinci ya rantse da tauraro shi ne asura ya tafi wannan idan hawa yayin da tauraro nan za bai yi fuku abinci ya rantse da shi ما ضل صاحبكم وما hawaii ya jawabin nan kuwa ke nan ma abincin ku shi ne muhammadu alaihi salatu wassalam ma zan da bai kace ba an ɗari huda ga hanyar shirya wa ma gawa manzo Allah ma gawa ma na masa algayya manzo Allah bai taɓa cikanya da algayya bata ba huwa jahalun shi ne kudi jahilci ne itikadin daga itikadi fasidin fasidi fatan rushi wato shi ne gawa ga aiki rana kuwa mutum gaba ta ce yin wurin aiki da Allah ba su idan yi ko a zuciya ta tabbaci ne yi shiga ji za su yi tsakaninsa da Allah da gani wannan ubangiji ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi da abin da kafirai suka gaya masa to gaji wannan yana daga cikin ka'idodin Allah da ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da manzo Allah ya fi sauran annabawa da shi manzo Allah ya fi annabawa yana da matsayi da annabawa ba za su kai wannan matsayi ba duk annabi idan mutane su suka gaya masa mummunan magana to shi annabi shi ne zai rama Allah zai rama masa ba a gani wannan wannan yake fi sahahati da suka ce da annabi annabi annabi annabi hudu mun ga su cikin yau da annabi hudu ne ya wace ya kawo da shi sahahati to ga gani wannan nan da yake fi dalalati da suka ce da annabi hudu mun ga su cikin mata yace ya kawo da shi dalalati ba ni da bata ba ba ba cikin ne ba da annabi in an gaya wa mummunan abu to shi annabi shi zai rama yace abin da ku faɗa ba haka ne ba kaza kaza ne shi yana ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi idan kafire su ya masa magana to ba zai rama ba Allah ne zai rama masa kamar yadda in har su ya Allah to a ce wa manzo Allah rama dama haka ne tsakanin manzo Allah da Allah abu dai abu dai ne kiro in sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya rama in sun ga Allah sai Allah ya ce to kuma sai za ka yi sai za ka rama wannan rama da shi idan da suka ce manzo Allah ya tsaka kamar da ya bata Muhammad ya bar addini iyayensa da kakanninsa ya ga kudi kuma ya kudure mu wani kudi tun ba ta da muke kudure albarka cikin ku su ko ya wuce in kada su ya ce wani abu ni ga wannan Allah yake komai ba ya zo da kaje kaje ya kaje wannan alqur'ani ya kaje shi ya fara ya zai iya yin daga nan ina in shi dan ya zo ya sashi da zai iya yin daga nan to ni kenan sai Allah ya ansa wannan da yake komai sai Allah ya ansa da ansa sai ya rantsuwa yake wannan Allah ya rantsa da tauraro ko ko nan mu nan kuwa ce ma da zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ne mu idan hawa inda wani ne ya dace shi ko ko zuciyar Annabi ce da zuciyar da sanin Allah Allah ya ce zuciyar Annabi ta da zuciyar da sanin Allah ita ma ran mutum ne ku ma bu su ko bai kasa ba aka na gaba wa ma gawa bai kasa zuci ba sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya rama masa a inda kuma suka ce ba Annabi ne ke ba shi annabawan ce ba Annabi ne sai ce ni Rasulullahi ne ba zan ne gare ku ni Rasulullahi rabbil alamin fattaqullaha wa atiyuni haka annabawa suke hadi ni mun ne rabbil alamin علينا فاتقوا الله وادعوني قل ان شاء الله كل ما اسالكم عليه شيئا لا تشكوا وزعم صلى الله عليه وسلم قد اسكت ما من يولي شيئا الله لا يرى ومسا ايش يا في القران الحكيم انك لمن المرسلين اي انا رسول ان محمد صلى الله عليه وسلم تكون القران ايش انك لمن المرسلين كيف انا اسكت ايش ما ايش كما ليش دي ما في شو انت دي وجهه دي والله هذه الرسول ما في ايش يا اجي ما الله ليك تمينا اجي شي تتكي شي تجي عم داري اجي وهذا كان الله ده الله سبحانه وتعالى ان كنت الله تبجي كذا كذا da wani ce da rubuce ta kawai abin yi naka wani ilimi na imani ne ne ne kuma na halin hali ne ko na cikin karfe ne ko na tagulla shi ke nasu Allah ce da wanda Allah ke kuma yanzu ne suka haɗa kai za ka rama mu ke za ka kai da wani ce kun huwa Allah adin ka ce da kun huwa Allah adin ya mutu wannan kun ka ce huwa Allah ahad Allah ka yalla ya yi rama kun da mun ga wanda Allah mun Allah ne rama kun ba da mun Allah Allah ya rama haka an ce tsakanin su ga ni
وما ينطق عن الهوى wato wannan manzo baya fuski da son zuciya lokacin shi kaji alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fuski da son zuciya lima ya ci ku yi da abin da yake zo su din nan da shi wato rashin anan addini da magana da shi yani hawa da son zuciya sa bai hawa nafsi son zuciya sa a'a ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan nan da yake faɗa duk na addini ai kaza a bar kaza ai kaza a bar kaza ba wanda ran shi ne riya na su yana wannan abin an yana da shi wanda sa mutane na su yi shi da mutane shi ya manzo Allah bai taɓa wannan ba yayi yayi ke yi إن هو إلا wahayi وحي yuhina marwa duk da yake ga musu sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba sai wahayi wahayi ne yuha da aka aiko shi idan zuwa gare shi wato da alqur'ani da zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi duk zancan Allah ne baki da alqur'ani da zancan Allah ne hadisan annabi ma duk zancan Allah ne yadda alqur'ani ne manzo Allah da komai a cikin haka hadisan sa ma ba abin da ya faɗa a cikin illa abin da Allah ya fi ya ce da shi ne kaza ce ne kaza ayi kaza ayi kaza sai dai harkin alqur'ani da hadisi alqur'ani abin da jibril zai kawo zahira ya zo a zahiri wato kuna cikin sahabbai ne ya zo shi ke ya kawo wahayi da alqur'ani ta alqur'ani kenan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda jibril wanda aka wanda umayyu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji zai kawo wasu shi da shi ya ga ya masa ya ubangiji wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jira shi da zuriyatin Allah shi ke nan manzo Allah Allah ya ga masa imam anan aya ce wai ma kuma abin da aya ta kunshi ne manzo Allah Allah ya ga masa shi da shi hadisi kuma wanda jibril zai zo ya musa a cikin zuciya tara wannan bai zo zakiran ba ita ce da hasa da hasa jibril jibril jibril ya yi magana a cikin zuciya ta ya ce kaza Allah ya ce kaza ya ce kaza guda ba dan kokon wahayi kenan saboda wahayi kenan dan kasu su guda hudu ne da wanda jibril ya zo zahira da wanda ya zo kuma a cikin ruhu a cikin zuciyar annabi da wanda Allah zai ga manzo Allah shi da shi ba to zai ga Allah zuciya sai ga da wanda zai ga masa a cikin halin kuma ya da mun ran jayi hakun abin da zai ga a cikin halin halin ya ga annabawa ko gaskiya ce duk abin da manzo Allah ya faɗi a cikin addini ta wannan fuska ya faɗi bai faɗi wani abu na jihar kansa ya ga ya yi kyau ya al'umma su ce yake shi da sallallahu alaihi wasallam babu wannan ko ya ga inna Allah yake kyau ya yi to gaji to bayan wannan ina waye ya samu wani abu da hankalinsa ya ce al'umma su yi shiri wa ya samu wannan hujja annabi kansa bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam wa yake da hanzarin ya sa al'umma a cikin addini ai kaza yana da kyau kawai ba ko da ya ga annabi ya ce ko Allah ya ce ba kurin ya kaga shi ne dubiya shi ne ake cewa bidiya ina da wani wanda ya tambaye ta hadisin bidiya a kwanan sa ko na abu mai kagewa ba cikin addini ce a yi addini ne Allah ko bai faɗe shi ba manzo Allah bai faɗi ba sallallahu alaihi wasallam to shi ne ake cewa bidiya a cikin addini ne tarihin bidiya kenan a ge bidiya kenan mutum ya kaga abin da Allah bai ce ba annabi bai ce ba cikin addini ko mun canza shine shine bid'a shine ya ya wani namu na tudu ne da da da da rasulullahi da mulki shine kuma in aya aya da take magana akan zancen bid'a tana da yawa tana da yawa sai kuje gaban Allah da Annabi wanda ya kaji wani abu yasa addini da al'umma shi ya yi cikin Allah da Annabi to za su ci su bila fata rakan kuma su yi kar kuma hanyoyi idan bid'a nan fa wato wato saboda abin da take banda al'umma da yawa saboda kama ne da ita da addini da dan zai kawata ta ne a suratu zura dini suratu zura dini ce wato hanya ta addini ne abin da ta yi sauran abubuwan da ake ci sharri kenan saboda duk abubuwan da yake wanda yake da ci abu wanda yake mun kai zulmai da sauran zulmai saboda ne yi ma ya san zulmi yake to kan duk sauran yi da yake ya san yi yake amma wani ne duk a wanda zan sai kaga masa wani abu a ji yake da kai kaga shi cikin addini shi ba zai kudi zai yi na abu yake ba shi ya duk ya kudi wai Allah yake yi na ka shi ba abin da sharri kenan shi dan sauran zulmai ne shi ma ya san zulmi yake ko ne ya san zulmi yake to ya ku gani da wani da Allah yake kuma ya kawo al'umma duk akan haka kuma shi haka za a yi to shi ne wanda yake wanda ya kuma mutum gida ubangiji ta baraka ta'ala bai dai karɓa aikin ko da aikin da Allah ba zai karɓa ba sai ya bar gida ne ya wata magana ne to ne shi ne ko ya da fara yi wani dole Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wato abinda annabi ya faɗi bai tabbata ba sai wahayi ne da aka yi aiko masa daga Allah zuwa gare shi da wasu da jibrilu aminci da tabbata gare shi wato kuma ce wannan abin karfafawa ga ga auha wahayin da wahayin da wahayin da wahayin ne dauke wani ihtimali wahayin ne yuha dan a dauke wani ihtimali wahayin ne da aka aiko da jibrilu zo da shi zo abin da annabi ya faɗi domin ihtimalin majazi kan a zuwa wahayi ne na majazi ba majazi ne ba wahayi ne hakika yuhaidatan da zartewa wanda yake da sabuntuwa ma'anan fa'idar wannan zuba ta yi haɗin nan wato faɗakarwa su cewa abinda annabi ya faɗa wahayi ne haƙiƙa haƙiƙa ba majazi ba ba wai ana ambatan su da wahayi majazan ba wahayi ya kan zama suna ma'anar littafi na Allah ya kan zama masdari akwai ma'anoni da yawa ga wahayi a aikowa da ilhama duk wahayi ne da rubutu ma wahayi ne da zance ma wahayi ne ishara ma wahayi ce fahimtarwa ma wahayi ne akwai ishara cikin wannan aya duk cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya kare gaburan zatin sa ba ganin kansa ba kansa ya kare gaburan zubobin sa gaburan aikin sa cikin zatin Allah da zubobin Allah da aisha aishan Allah maza Allah ba shi ba aikin sa ba su mata sa sai Allah da zatin sa da zubatan da aikin sa gadai maza Allah ya kai haddin inda ba abin da ya saura abin sa wala suna wala wata alama wala wani gurbi wala zafi sai ya zama da furiki shi annabi da furikin ubangiji yake magana ba da furikin mutum daga ba kar a yi hanyi cikin za wato waɗansu tunane-tunane sa guda na gare shi na zani da batsun zuciya na zuciya saboda haka na ce du abin da ya sadu ga wasiri da ke afkowa daga wasiri shari'a ne domin shi abin kiyayewa ne kamar yadda kisan annawa abinci gare shi abin sawa isma ne ba abin manyan shi wanda ya ajiye wurji daga cikin zuhaye ba daga waridi ba التي eh ba da abin da ya zo a sunna ba أساء الأدب to ya muna zalla da yi tare da Allah ورزقه da manzon sa إلا أن يكون sai ذلك dai wannan ya zama شعره من الله da sanarwa ne daga Allah ta'ala ويعرفه هسائس كلمات ubangiji ya sanar da shi keɓance keɓancen kalmomi da يجمعها zai tara ta ويكون من علم yayin da zai zama ممتزلا mai bin umarni ne لا مهتدلا ba mai- ba mai kage ne ba وذلك wannan مثل البحر eh مثل هزم البحر misalin hizbul bahari ta إنتاجه shazili a tsarkake sirrinsa فإنه shi سافر في بحر القلوب wato tafiya yi a cikin bahar da kulzum مع نصرانيه tare da wani manasare وسد الهجم da nufin za shi hari shi shazili وتوكب عليهم الريح to sai iska sai tsaye da yasin jirgin su yake tafiya أياما kwanuka فرع النبي عليه sai ya ga annabi aminci gare shi
السلام في مبشرة a cikin wata mubashira ya ga manzo وسكنه sai إياه ya lakana masa hizbul bahari فشرعه sai ya karata shi وأمر النصراني ya umarci manasarar بالسفر da yi ta ita ne ta tuka jirgi mai sai sai kuma zaran yace وأين الريح ina iska kace mutum babu iska قال sai ko yace افعل je ka dai abin da rage a bayi إنه لا يأتي yanzu iska za ta zo وكان الأمر sai كما ko abin ya zama kamar yadda shazali yace dai tuka sai ki ku ga iska ta taho أجرم النصراني sai da nazaran ya musulunta بعد ذلك bayan wannan وكيف عليه الإلحام to kuma dukkan kiyasin ilhama mutu wannan والتعريف da da ta'alimi sanawa يكذب a harke أخبر أبو يزيد البصري abin da zai da bulani ya ba da labari إذا a ذر tsarkake sirrinsa أنه يولد بعد وهذه بمدة طويلة نفس za a halarci wani rai za a haifi wani rai bayan wafatinsa da mudda mai tsawo من أنفاس الله daga da hakan ko baiwa daga baya bayan Allah وهو الشيخ أبو الحسن shi ba abu da sun shan shi da yake isara shi su tsani قدس a سره kan da ke zirrinsa wani wani nan sautar tarihin wahayi su kai yana yi yawa annaba annan da shi ne kuma abu waliyan Allah tabaraka ta'ala to
فكم بلا أدري أجاب المصطفى حتى أتى الوحي sai إلا وقع hasa Allah wa kafa hasa وقال علي ما لم أقل فريق فبوأ من قاله من النار من الذي الله يسمع wanda ya faɗa mun abin da ban faɗi bai zaune ne ne sanan ta ma na dan mutane kawai ya zaune sanan ta man kan da ne sai ka ji abin shi annabi ne yake ayi ko ita shine shari'a ya kaga Allah da annabi ba ba dalili man kan da ne ta da ba ko in karatu da karatu mai da amfani وقلب علي مريحا مثل to عدو من النار علمه شديد القويا لقلم كلمه وتوفي سنة وزال الله وانا وحي علمه إياه ولكم ملائكة عليه سنة دشي وانا وحي وتوفي سنة القوى كرهي ba mutum kowace mashiddatin ƙarfi da tsanani an manzara ya hasara ko kuma abokin magana kyakkyawa ai da dalili mala'ika jibril ne alaihi salam shi sanar da shi wannan wahayi sannan ya isa karra sai ko wahayin ya tabbata وهو domin ya tsane ya ji ya tabbata a sasanni wanda yake madaukaki ai umki sarki umki shamsi sasannin sama ai inda matsali a ya umki shamsi ne sasannin rana ai inda matsali ina yana ga mahudan rana ala surati yusuf sura sajidi bayidi allazi hulika wanda aka halice shi alaiha mutum gare ta fara'ahu nabi anan annabi ya gaisu sallallahu alaihi wa sallam wa kana bihi ra'ayi ya zama ku a hirari kasar da uhuka ya tobe sassa irin magaribi zuwa yamma fa har sai ya da magaribi da alaihi amin yau kuma gare shi wa kana man Allah ya zama karfi ala wurin roƙon jibril ne an yi shi da kuma yi wa masa kansa ala tura shi da surata allati kulika ala ya wanda aka halice shi masa gare ta ko wa da wani masa alƙawari hirari mai hira fa nazala jibril sai jibril ya sauka da huga annabi zurta adali ne ce zura adaliya ثم دنا فتدلى lafiya sannan kuma karuwa ya kusa ta ilmu gare shi da sanar layi za da yi a rufin kurmi cikin gudaji فكان قاب قوسين a أو wajen ya fada da ilmu sai kusa ta gare shi ya zama kadara gwargwadon kauce da baka guda biyu awa da na ko kuri shi kusa ta yin zalika daga wannan hatta a haka hadde wa zalla ya saka wasu kana rawu huwa to wuri ta fitin da tsoro فأوحي إلى عبده ma a ɗauke ya ko ko wuri ta a wuri ta ala ya wahayi abin da ya wahayi da abdihi ya wahayi da abdihi da wuri da yawa ma zuriya ya wahayi ma a hajji da abin da kuma shi kuma da ya san ila nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya ko ruha mai ambaci da bi yin wahayi da bihi da shi tafsiman da yin wahayi da sha'ani da sha'anin sa da tabani ko ko wannan ne kissa ce ishara ce zuwa ga kissa isra'i ishara ishara ce kissa isra'i da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tafi isra'i bayan ya ga malaika jibril a nan kuma sun kuma sun afradi ya tafiya da shi hatta da la hatta da Allah har ya kusa da zati hatta da Allah ya zo mana ya kai da gun da ba sama ne ba ba kasa ne ba ya da na ya yi sama to sannan na kuma ya zo baki da to wannan yin ba sama ne ba kasa ne ba wannan mu da wala ya zanna da takadiri zaka je neman annabi a sannan in ka je neman sa a sama sai ka samu in ka je ta karama sai sai ka sanda shi in ka gabar kai ma sai ka samu in gudu ba kai sai ka samu in ka gabar ma sai ka same shi wato ko an mun ko ana ne wannan ne da annabi ya yi sama ne ya zo kuma da na ce sallallahu alaihi wasallam dumi ne sallallahu alaihi wasallam shara sai Isra'il da Allah ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba da labari bayan Allah ya rantsuwa da zatin da zatin sa domin ya fara da ranar hakika an ba da zatin Allah Allah ya rantsa da zatin sa to ga kiran ba zuci Annabi ne ma zuka ne da zatin sa bayan ya rantsa ya ije masa abin da kafin ya suke ne shi da na cewa kasance ne shi ne kasar zuciya ce ya ije mar kai ya suke manzo Allah bai kasar gaba ba wala kasar zuci yake kuma abin nan da yake faɗa na addinin musulunci nan da kuke ji kaga Allah ya mai rabbi su ba jika ji su ba shi ba ya fi shi ga son zuciya su ba shi ne ran sai ya mai haɗu wannan abu ba ba abu sai wahayi ne da aka aiko da wahayin shadidi da kuwa mai tsananin ƙarfi shi ne ba za ka yi shi kira tare da shi wahayi wahayin ko ya tabbata shi yuri ba a san ubin ila alaiki a shugaban sulmin hayaki to bayan yuri ne na mura aiko shi da wannan wahayi na sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yuri da yake ubin ila alaiki a shugaban sulmin ta to kuma da na kuma shi manzo Allah da kansa kuma sai ya tafi sun kuma a sarai na biyu muka Isra'i da shi kuma sallallahu alaihi wasallam muka ganin inda wani mutum bai taɓa zuwa ba mala'ika mai yi ba ba wanda ya yi wannan da na ya kusa ta gare mu ka kada na yi zuru ya kusa ba kusa kuma su ba kusa shi ne ba da ba ma ji kusa shi abin da yake da tafiya za ka matsa kusa da abu to wannan abin da ba haka ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sanda yayi duri da zatin Allah sannan ba gaban ka zati ba bayan zati ne ba dawo ba hagun ba sama da zati ba kasa da zati ba shi kuma zati shi ne shi ba haka yake ba duk ba haka ne ba mun yi ne sarari ya kusa ya zo kana ka ba sai sai zama kamar kallon mabaka guda biyu shige da shigo da an adana ko sashin haka ba wani gudan haka to in wani sashin da haka kuma ya ce haɗin da ba zai haɗu ba ke
لا اشتد الله ذاك الان نعم بالامس نعم هذا ولكن إذا جاء إذا جاء نهبط بنا هنا هذا بنا هنا لا يسمع بهذا هذه التربويه zuwa نهبط bina بنا hu هنا da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan haddi da Allah fa hayi da haddi to sannan Allah sai ya wahayin ma amfa ya wahayin abin da ya wahayi zuwa ga bawan Muhammad abin ana wanda ke wannan da wannan bawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba manzo Allah abin da ya ba shi sannan abin da ya ba shi ba zai sadu ba an kula su yi yi ga abin da ya wasa wahayin ba zai yi ba wannan yana daga cikin yana daga akwai da yi Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai da su manzo Allah ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya ba kowa ya ga abin da wa'allama adam al-fara kullaha kuma annahu Allah ya ala annabi ya sa Allah mutu sarki ko Allah Allah sanar da annabi adam kaza kaza kaza ga yadda yake da annabi adam kaza kaza ya sanar da shi abubuwa annabi Musa Allah ya faɗi da suke yi annabi Musa ma suke ne ni ya Musa hiya sai aka ko ka aiki haya Musa ba ko ko ne ko bin hawa na ta haƙi ko da hazuru halule duk Allah ya faɗa mun suke shi da Musa da dai dai da annabi Musa abin da ya ko annabi Ibrahim an ga masa ai ka aka faɗa duk Allah ya faɗi da suke yi abin da aka yi da annabi Isa ya faɗi ba wani annabi da ya ce Allah ya faɗi abin da suke yi ya ga ya aika mata kaza ya koma da kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi kiran sa ya je inda ya je sai shi fa fa ila bihi ma fa ya ga ya masa abin da ya ga mutum ba wanda ya san abin da ya ga mutum sai ya ji sai kai ba ba shi ne nan ba za su manta ba wanda kuma ni ga kan sa wanda ma yi wanda za a ga mana ne wannan nika wanda malaika ne yake tokar da wanda shi da za a ga mana duba shi da amma wannan wanda sai shi ne sai shi kawai shi ke ba wanda ya san ko ne Allah ne bayani abin ba sai to wani ولم يستمروا مع مسام الله ينبهي لجيب تقديم النبي وما لشانه لشان النبي صلى الله عليه وسلم mun kana daga ya zama to kuma da yake da aka yi wahayin abin da aka yi wahayi zai hada ba ba da ba ba zai hadu ba shi da nan da ya zo wannan wahayi bayan an ba shi abin da aka yi masa ba zai hadu ba to kuma da aka ba kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da kiri za a sallame shi zai yi zai kuma tanazzuli kuma yayin tanazzuli ya dawo kuma tanazzuli daga makamin da makamin tanazzulin nan ko daga makamin awadana ya dawo makamin da kafin kuma daga bayan awa da ya dawo makamin kawo da sai ku shi da riga kake turbe ta sallah hamsu ce da al'umma to sannan dan yabo ya mutane abin da zai ya musu amma wannan shi da suke na awa da na ba zai faɗi wannan ba da ma shi ma sannan ba faɗa wannan ma zan ce anan ba zan ce anan ba zan ce ne ba abin ba zan ce ne ba ba ta magana ne ba ba wani harka ce ba ba kome ne ba shi da fadi jiwa jiwa sani na da wani da ke da yanzu nan yi ne da makamin awa da na ya dawo kawo kausai ne ya kake to shi ke da sai ka ji al'ummar ka sallah hamsu tsakanin dare dare da rana shi kenan shi kenan manzo Allah kuma sai ya dawo ta da makamu ta dare sai ya kuma makamu dana to shi kenan shi kenan sai dawo kuma shi kenan ya kuma annabi Musa ya kuma shi annabi Musa tana tana tana ta zura su komai komai ne ya kuma to kuma sai aka bashi abin da zai yi al'umma sai duka amma wajen a hannun au annabi ba dama ba zai faɗi ba
ما كذب الفؤاد
ما كذا ما كذب الفؤاد ما الفؤاد الزوجية ما انكرها الفؤاد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب بتحديده كذب وتجديده كذب أي انكرها ذكر النبي بتيمس ما رأى أبو الجليل ببشر جيل جميل سبا من سورة الجليلة لك سورة الجليلة وفيها كارا كده يا إشاريا إيش سورة الجليلة يشي ما كذب الفؤاد ما رأى ذكر بتكرية أبو الجليل جليلة فقال لما هو قال النبي موسى النبي موسى ليس رجل أرمي ينظر لك ذلك لم يراني ولكن من رجل الجبل فرحة أكثر من ko zai Allah yake tabbatarwa da cewa daga wani fadi ba mara ake da tabbatar da abin da ya gani to أما تمارونه على ma da yare yanzu ba ya yi da Allah an ya nuna ko ba ya yi da Allah ko zai nuna ko da yayi muka ko abin da yayi ba ya yi ya yi ya yi in duniya duk ta taru ta zama sai shi ne a da dawo da abin da ya gani nan ba ma da ma shi da wannan waje ne da yake shi ne da mutum kai almu'minina wanda suke musu royatan nabi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lin yila da yila wato ana kan kawo da yila kenan ana kan kawo to ولقد رئيه نزلة gobe ya hakika ya gani wuri da ala sura ki yin sura kusa mara da uhura marra wata ya gaiji عند سدرة wanda الأنثى ne ya gaiji nan da sidratul muntaha ya tafi ya ne lamma usri ya yi yanda aka isra'i da annabi Musa ya cikin sammai wani ne wata wasu ita ce ce ta magariya an yi yin arshi suna don cin al'arshi la ya shiga wani zuwa hadin daya ba ya tsallake ta ne da mala'ikatu daga cikin mala'iku ga yin da wani su abin da ya sauko daga sama iya kasa sidratul muntaha sai a danke shi a nan ba zai zarto ba da ba abin da ya hau daga nan kasa ya tafi jinsu zai rufe minta hajji ba ya kasa gidan zai dai shi ba zai zarce ba ba ba abin da Allah ya kasa da su zai rufe minta ba wanda ya taba ba wanda ya kashi ta ba ta dai ba ta jiri abin da ya saba da ita kuma ba wanda ya kasa ko ya ga abin da yake kasa da ita saboda Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare ne ya yi zarce ta ya ga abin da ke saba da ita ya dawo kuma ya rufe din ba shi wanda ba ya yi sallallahu alaihi wasallam
hama ko ko hama kuma aure ya wato aljanna makoma aljanna ta makoma ya tabbata inda ha adan ita ce da mutum ta adan aljanna makoma take ta yi har malaika wanda malaiku za su tare zuwa ga yau har rahun sha Allah da rawutan jindai wal mutaqina da rawutan masu tsoron Allah lamu da Allah jinuhu
كل ورقة منها تقفي الدنيا لا.
كل ورقة واحدة تقفي الدنيا
daga وغشى سدرة magajiya ainihin yayin da wato abin da yin zai taɗa wato ita ce da yin ne ta min min ɗayan da zan ƙune wa zai yi da wani sa wa in ita ma in zai nan ma'amu ya ce ma'amu ya ce zai ahu da ra'ahu wato ya ce yana kallon wato yana kallon wato wannan ita ce da suka ce magariya ga wani ya suka ce shi ko nan ita magariya da ta aminta ha mutuka wato yana kallon ta sallallahu alaihi wasallam yake idan da ita ne wato mai kunya mata yi zai ku jira wata a cikin wato ta ya samu wato ƴaƴan itaciyar kamar randa take ne girman ko da ya shi kamar randa wato wato kuma ganyenta kamar misalin kamar misalin kunnen giwa ha ganin ko su ita ce ko ba ganyen guda ɗaya ma cewa halitta ina duk ba shi haka ne ganyen ita ce guda ɗaya yawa halitta ina yawa halitta yawa halitta nan ta duniya duk ina baki da shi ga yake muna nan muna nan sai wani abin zo masa daga lamarin Allah ya ji annabi ne abin da ya zo masa daga lamarin Allah ya zama ba wanda zai iya iko ya buɗe gani ya iya kallon